بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم تاشي cikin alfasul tasi fasali na tara malam yake cewa alqadi iyad rahimahullahu ta'ala ma ya ta'allaku bil mali abin da ya shahi alakar annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiya wal mata'i da kayan duniya wa amma darbu salis yace amma kashi na uku wa huwa ma takhtalifu halati fi tamadduhi bihi shine abinda hali yana sauyawa cikin yabo da shi kaga na baya nan gurin ya ka mana abinda kawai tsantsashi yabo ne tsantsashi yabo ne zawajihu abinda ya shahi arme da karhin mazakunta da dukansu su wannan abubuwa ne na yabo abinci kuma shi ma gashi ya gaya mu cewa yabo shine rashin wangakin shi to amma kamar dukiya kuma yace hali yana sauya wajen yabo wa tafakhur bi sababihi da kuma alfahari da sababin shi ba hali ɗaya bane wa tafadili li ajlihi da kuma fifitawa saboda dalilin shi ka kasaratul mal kamar yawan dukiya fasahibuhu alal jumlati ma'abucin dukiya a jumlace mu'azzamin inda al'amma abin girmamawa ne wajen gama gari wajen jama'ar mutane li'itikadi hadan suna kudirin cewa tawassuluhu bihi ya kai da wannan dukiya ila hajati zuwa ga bukatun shi wata makonu shi yasa ga suna girmama mai dukiya suna mutunta shi suna ganin ya kai wata martaba ta biyan bukatun shi wata makonu a aradihi bi sababi da kuma ya samu damar mutuncin shi da sababin wannan wa illa in ba haka fa laysa fadilatun fi nafsi dukiya ba farala bace a cikin karan kanta fa mata kana al-malu bi hadhihi sura duk lokacin da dukiya ta zama da wannan sura wa sahibuhu munfiqan mutum munfiqan lahu kuma mai ita dukiya yana ciyatarwa fi muhimmatihi cikin abubuwa masu muhimmanci wa muhimmati mani itarahu da muhimmancin abin da ya bujiro mishi wa ammalahu kuma da gurace gurace wa tasrifi fi mawadhihi kuma yake sarrafa dukiya cikin gurin da ya dace mushtariyan bihil ma'ali kuma yana sayan abubuwa na ɗaukaka wa sana alhasan da yabo mai kyau wal manzila min alqulubi da matsayi a zukatan mutane kana fadilatan fi haqqi sahibi to farala ce a haƙƙin mai dukiya inda ahli duniya ga masu duniya ga wajen mutane duniya matuƙa kana ba su to zai kasance kana yin wasu abubuwa na alkhairi kana kyautata musu da dukiyar nan to zaka zama mai daraja abun yabo wa iza sarafahu fi wujuhil bir wannan a duniyance kenan idan kuma ya sarrafa ta cikin ayyuka na da'a wa anfaqa fi subil khairi ke ciyatar da ita a hanya ta alkhairi wa qasa da bizalika Allah wa daral akhirah kuma yanna haci Allah da lahira da wannan kana fadilatan indal kull wannan kuma farala ce wajen kowa bi kulli halin ta kowane hali ya hada faralar wajen Allah da wajen mutana saboda ya ba su ya samu mutunci kuma ya samu yabo ya samu daraja kuma ga ladan shi wajen Allah wa anfaqahu fi subil khairi wa mata kana sahibu humum sukan kenan wannan mutum guda biyu kenan mai ciyatar dan duniya kadai babu Allah to wannan kadai yana da samun yabo da kuma abin wannan girmama da mutunta wajen jama'a in kuma dan Allah ne ya hada biyu yace kuma amma duk lokacin mai ita ya kasance mai rikewa ne lahu ga dukiyar gayar muwajihu wujuhahu bai huskantar da ita wajen da ya dace harisan ala jam'i ko kwadan tarawa yake a da kasuru hukal adam to yawan dukiyar shi da babu ɗaya ne wa kana man qasatan fi haqqi sahibi kuma na qasu ne cikin mai ita walam yaqib bihi ala jurudi salama bai yi tsaye da dukiyar nan ba akan hanya ta samun lahiya duk wanda Allah ba shi dukiya zama da damkewa ce da rikewa ce bai ci bai ciyar ba to wannan hanya ce ta da ita da babu in ji malam duk ɗaya ne kuma bai shiga hanyar da ta bulle shi ba bal auka au fi huwatin razila bari ya abkar da shi cikin kumci cikin zurhi na kaskanci zarziyar talbuku da kaskancin rawa wa mazammatin nazala da kuma zargi na kaskanci kowa zai ta zargin shi da wannan ya ce fa'iza tamadduhu bil mali sai ya kasance yabo da dukiya wa fadilatihi da faralashi inda mufaddilihi a wajen wanda aka ba ma ita laisa da nafsihi ba kawai don ita karan kanta dukiya bane dukiya mutum ya kasance yana da ita kaga wancan abubuwan na baya da muka zano ba wasu bane yamma kawai a karan kan shi ne abubuwan suke tare da shi amma kuma suke zama abubuwa ne na yabo amma shi kuma wannan na dukiya dole sai ta ya zama na kama wani ne zai ta zama abin yaban in ita karan kanta ne da an ce wani ga yawan dukiya ga yawan wannan ba wani abin burgewa a wajen jama'a ba wani yaban da zasu mashi wa inna ma huwa litawassul bihi ila ghairihi wannan ana yana buƙatar ne dukiya zuwa ga wani abin da ba shi ba wa tasrifi fi musarrafati ya sarrafa ta gurin da zai kamata ya sarrafa yace fa jami'uhu illa mai da'u mawadi'u mai tattara dukiya an bai sa ta a gurin ta ba wala wajahu wujuhu bai sanya ta mai fuskantar da ita mafuskantar ta ba gairu malimin bil haqiqa ba mai kuɗi bane a haqiqa wala ganimin bil ma'ana kuma ba wadatacce bane a ma'ana wala mumtadihun inda ahadun min al-uqala ba wani mai hankalin da zai yabe shi wanda kawai hammun shi irin na masu kuɗin mana yanzu kawai tarawa ce ba taimaka ma wani kawai sai abubuwa na alfahari wannan ba abin yabo bane a wajen mutane yace bal huwa faqirun abadan bar talaka ne har abada gairu wasulun ila gharad min aghradihi bai kai ba zuwa ga biyan bukatun shi is biyadihi min al-mal al-musil lam malam yusallata alai dan ga dukiya a hannun shi amma kuma ba a sallada shi ba shi bai bai juyar da ita akan yadda ya ga dama ya ce fa ba khazin malu gairihi kama yake kawai da mai tsaron dukiyar wani wala malu lahu shi kuma bai da dukiya fa ka annahu laysa fi yadihi min al-mali shay kama ka ce ba komai a dukiya na dukiya a hannun shi yace wal mufiqu maliyun mai ciyatarwa kwa shine mai arziki babban mai arziki ganiyun kuma mawadaci ne bi tahsilihi fawaidul mal dan ya samu fa'ida ta dukiya wa illam yabqa fi yadihi min al-mali shay ko da babu komai a hannun shi dukiyar shi a ce ko ya ciyatar da ita ba komai bai da ko biye to sunan shi mai arziki ya ce to ya yi muqaddima ne dan ya je zuwa ga abin da ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fanzur siratu nabiyina sallallahu alaihi wasallam duba sira ta annabi mu annabi muhammad wa khulquhu da ka duba halayen shi fil mali cikin sha'anin dukiya tajiduhu qad utiya khaza'in al ard zaka ga Allah ya bashi taska ta duni ta kasa gaba daya wa mafatihal bilad da mabuda ta gariruwa wa uhillat lahul ganaim an halatta mishi ganima walam ta halla nabiyin qablahu ba a halatta ta ba ga wani gabanin shi wa futiha alaihi fi hayatihi bilad al-hijaz a rayuwar shi Allah ya bashi fatahi da budi na garuruwan Hijaz wal Yaman da Yaman wa jami'u jaziratul Arab da dukkan tsibiri na Laraba wa ma dana zalika min Sham da abin da ke kusa da su na Sham da Iraki wa julibat ilaihi min akhmasiha an jayo mushi khumusi na dukiyarta wa jizyata da jizyata su sadaqatiha da sadaq zakata su ma la yujbalil muluku illa ba'da illa ba'dahu wanda ba wani su sarkin da aka kama dukiya sai wani dan bangare na wannan wa hadatu jama'atun jama'a da dama sun yi mishi kyauta hadatu min alhadiyya min mulukil aqalim daga masu mulki na sassa sassa famasta asar bi shay'in minu amma annabi bai zabi kanshi da wannan ko ɗaya ba bai kwashe ba irin na shugabannin ya tara ma kanshi wala amsaka minhu dirham ko dirhami ɗaya bai aje ba bal sarafahu masarifahu bari ya sarrafa ta gurin da ya dace wa agana bihi gairahu ya wadatar da wani shi an ga ya ba da kyautar raƙumi ɗari wa qawwa bihil muslimin ya karfafa musulmai da wannan dukiya wa kala yake cewa da kanshi ma yasurni anna li uhudun zahaban yabitu indi minhu dinarun illa dinarun arsuduhu lidainin yace bayya haranta mun rai a ce ina da kamar dutsen uhud cike da zinare matsayin zinare a ce dirhami daya dinare daya ya kwana a gare ni in dai ba na biyan bashi na ba wa atatu da nanirun marra wani lokaci dinare ya zo ba kasa maha sai ya raba wa baƙiyat minhu sitta sai dinare guda shidda suka yi saura fa dafa ahali ba'd nisa'ihi ya beka akai wajen matan shi falam ya akhuz nau'u ya akhuzhu nawm barci kasa daukan shi ya ta kama kasa ma har sai da ya tashi ya rarraba wannan dada hankalin shi ya kwanta wa qala yake cewa al'ana istarhatu yanzu na samu hutu wa mata kaga dukiyar jama'a ce wa mata wa dir'uhu marhunatun fi nafakati iyali ya rasu sulken shi ta yaƙi riga shi ta yaƙi tana jingina a wajen ciyatar da iyalin shi wanda ya mallaki wannan dukiyar ta duniya gaba ɗaya waqta sara min nafaqati ya takaita kawai a ciyatar da ciyatar da kanshi wa malbasihi da tuhashi wa maskanihi da mashigin shi alama ta du'u da rutu ila akan abin da tilasin rayuwa ya kira ya bukata da gidan shi da tuhashi ta sawa bukatun shi da rayuwa su kaɗayan makan shi da dukiya fakana yalbasu ma wajadahu yana sa abin da ya samu na tuha fa yalbasu fil galibi shamla wal kisa'il khashin yana sanyawa a galibi wata 'yan riga da kuma mayahin shi wanda yake mai samtsi wal burdul galis da riga da take mai kabri wa ya kasimu alaman hadarahu amma kuma wanda ke wajen su yana suke gurin shi yana raba musu aqbiyatid dibajil mukhawwasa ne malullubi alqaba ne aqbiya na abun nan wanda yake al-mukhawwasa wanda an kera shi bi zahabi da zinari al-mukhawwasa shine al-mansuja nusijat an kera an saka ta bi zahabi da zinari wa yarfa'u liman lam yahdurhu yana aikawa ma har wanda bai zo mishi ba kaga annabi sallallahu alaihi da yake sa kaya tsaka tsakiya rayuwa tsaka tsakiya ba babu bacci ya ba ma wasu ma ya zabi wasun su ne akan shi wa yaqsimu alaman hadarahu yace izil mubahati fil malabis yace dan saboda alfahari cikin tuha wa tazayyunu biha da ado da tuha laysa min khisal sharaf wal jalala ba wai dabi'u bane na daukaka da girma wa hiya min simatin nisa alamu ne na mata duk namijin da ka gani yana manzar kaya ado da kaya da kaya suna burge shi to ka tabbatar da ya sabka daga manhaji na maza ya shiga manhaji na mata wanda kawai sa kaya da kwambo da wannan yake burge shi namiji an san shi da takaitawa akan na bukatu kawai ya ce wa min sumat wal mahamudu minha abin da yake abin yabo a ciki na qawatu saubi tuwa ta kasance dai wannan ce mafi alkhairi ce kuma ba wannan ana nufin boye sa tuha a ciccire a tsatsage ta zub da mutunci da daraja ba wannan ba abinda ake nema tuha ta kirki da yace wa wasu fi jinsihi da kuma tsaka tsakiya a cikin jinsin wa kaunu lubsu muslihi ghayr musqid li muru'ati jinsihi ya kasance irin tuhar da mutum zai sa ba wadda ta zub da mutuncin irin shi bane tuhar da an gani ba za ta zubi da mutunci da daraja irin tashi ba mimma la yu'addi ila shuhura fi tarafain kuma wadda ba za ta bada zuwa ga shuhura ba a cikin abin nan tarafain bangare gehe guda biyu wa qad zamma shar'u zalika shari'a ta zargi wannan ya ga wanda yanzu wannan wani abu ne wanda hatta da malamai za a ce shaidan ya jarrabe su da wannan malami zai huto so yake a ce gashi cikin kaya bazan rish mai tsada a ce tashika kaza ce zinari zobe a ce na kaza ne kulla a ce ta jika kaza ce a kan shi duka wannan kauce ma wannan ne ya ce wa gayatul fakhari fihi fil ada ƙarshen alfahari cikin al'ada inda nasa a wajen mutane inda ma yaudu ila alfahari bi kasratil mawjudi yana kasancewa ne da alfahari da abu mai yawa na wanda ya samu wa ufurul hali da kuma cikar hali wa kazalika tabahi bi jawdatil maskan hakanan alfahari da kyan masauki kyan gida wa sa'atul manzil da yarwar gida yace wa takasiru alatihi da yawan kayan daki wa khadamihi da kuma masu hidima wa markubuhi markubatihi da abun hawa wa man malakal arda wanda ya mallaki kasa wa jubiya ilaihi ma fiya ake kawo mushi ake yanko mushi abin da ke cikinta wa taraka zalika zuhudan ya bar wannan dan saboda zuhud wa zuhan dan tsabtace kanshi ja haizan li fadilatul maliya to shi ya tattaro farala ta dukiya kama halin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yana da ya hi karhin abun amma sai dai ya ma wani ba shi ya cika kanshi da alfahari ba wa malikul lil fakhri bi hazil khasala kuma shi ya mallaki alfahari da wannan halin in kanat fadila za'ida alaiha fil fakhr in ya kasance farala ce da ta wuce iyaka a cikin alfahari wa mu'uriqun fil madahi kuma asali ne na yabo mu'uriq daga al'arq ne shine abun nan jijiya amma ana ana nihin wa mu'riqun asali ne fil madahi wajen yabo bi idrabihi an hayar da kau da kai gami da abun nan gami da wannan abun wa zuhudihi fi faniha kuma kau da kai yake zuhudu cikin abun da yake mai karewa shine kayan duniya wa bazliha fi mazaniha kuma yana sanya dukiyar inda ya dace yana sanya ta inda ya dace to wannan shine halin annabi alaihi salatu wassalam dangance da sha'anin dukiya